da kuma cututtuka وتجرب إقعاد الإمام da kuma kwamfadar tambulan ɗin nan na rasuwa ما يجوز على yin البشر abin da yake halatta ga sauran mutane وهذا كله ليس من الكيسة Mm. wannan duka ba ta waya wasu ya cikin annabi sallallahu alaihi wasallama لأن الشيء إنما يسمى نائبا domin shi abu ana kiransa ya tawaya ya tawaya ne بالإضافة إلى ما هو أتم منه idan an raba shi zuwa abin da yake mafi cika daga gare shi وأكمل ko منه kuma mafi cika daga nau'i na sa وقد كتب الله تعالى على آل هذه الدار hakika ubangiji ya kaddara a samu abota wannan gidan duniya فيها يحيون a cikin sa za su rayu وفيها kuma a cikin sa يموتون nan za su rasu ومنها kuma يخرج daga cikin ƙasa za a fitar da su وخلق جميع البشر ubangiji ya halarci gaba ɗayan mutane مدرجة da البشر tabarkin nan na tattanjawa وقد مرج صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya واشتكى ya faɗi ba shi da lafiya وأصابه الحر wato zafi ya same shi da kuma sanyi وأدركه الجوع wato yin wata da suke shi da kishirwa ولهفه da الغضب so zuciya ya riski manzon Allah da والزجر kosawa وناله الإحياء gajiya ta samu manzon Allah da والتعب gajiya ومسه الضعف rauni ya riske shi والكبر girma ya same shi وسقط فجلش شقه wata rana ya sauka ba tare da ya shirya ba sai gefen sai zamanto ya kuje وشجه الكفار kafaran kafarai na maka sun yi wa manzon Allah rutsi وكسروا رفاعيته sun kai haƙurin haƙurin nan nasa na ƙasa rubaiya وسقي an السماء shayar da shi samu وسقي an yi wa manzon Allah sihiri manzon Allah ya وتداوى yi magani ya yi ƙaho وتنشأ ya yi tawaida وتعوذ ya kuma yi tawiz ya nemi tsarin Allah ثم قضى نحبه sannan manzon Allah ya cika bakancansa وتوفي صلى الله عليه وسلم وليك بالرفيق الأعلى sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbe shi ya ta jama'a madawaka وتخلص من دار الامتحان ya zama ya kubuta daga gidan nan na jarraba والبلوى da gidan nan na ibtila'i وهذه سمات البشر wannan alama ce na mutuntaka التي لا مجيس عنها wannan da babu mabauda gabarinta وأصاب غيره من الأنبياء wani annabi daga cikin annabawa ma irin wannan ya same shi ما هو أعظم منه bar ma abin da ya fi shi girma ya same shi وقتلوا قتلا an karkace annabawa an kashe shi kashe shi kashewa kamar annabi ya dan annabi zakari yawo ورموا في النار an je ba su a cikin wuta kamar yadda aka yi wa annabi ibrahim ونشروا في المناجي an yanka su da zarto kamar yadda aka yi wa annabi zakari yawo ومنهم من واقع الله ذلك في بعض a الأوقات cikin annabawan kuma akwai wanda Allah ya kiyaye shi a cikin shafin lokuta ومنهم من a أتمه cikinsu kuma akwai wanda Allah ya masa isma ya kiyaye shi وما أتم بعد نبينا من الناس irin yadda aka kiyaye annabi mu sallallahu alaihi wasallam bayan nan daga mutane وإن لم يمت نبينا ربه يتملك حتى يوم ko أبدا da ubangiji madaukakin sarki bai kiyaye wato hannun dan kani aka ba ga annabi mu sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin hudu ولا عجبه أن قيون حجابه bai sha magance manzon Allah ba a sa'idan abokan gaba da sa عند دعوته على الصلاة yayin da yake kiran mutanen layi ba ولقد أخذ على قيون قريش to ai Allah madaukakin sarki ya yi riko a sa'idan Qurayshawa عند خروجه yayin kuma wannan tasa ya zuwa kogon nan na sauru وامسك عنه سيف قورته sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kame masa kan sakarin gaurasu وهجر ابي da dutsen nan جهل na Abu Jahil wanda mun karanta a baya وفرس da kuma سراقه dokin nan na Suraka su dan Maliku dan Jushimin
وان لم يجد من سيد ابن ko da العتاب annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai kiyaye shi daga tsirin nan na wato labi dan Asan ba ولقد وقاه وعزم من Allah ya kiyaye shi ma abin da yake mafi girma daga saman nan na Yahudiya الشبهات، وهكذا سائر انبيائه to haka nan sauran annabawan Allah مبتلى akwai wanda Allah ya jarrabe su akwai ومعافى kuma wanda suke masu lafiya ذلك من تمام wannan duka yana da cikin cikar hikimar Allah dan Allah ya bayyana tsawakan nan tasu a wayannan mukamomi kuma ya bayyana lamarin su kuma ya cika kalmar nan tasu fi a cikin su kasa da cewa su mutane da wannan jaraba ne ya mutu sannan su wani rikama abota rauni dan son abi amsa hannayen annabawa annabi isa dan na maryamu ga al'umman su sannan akwai da sarkin su cika amsa su shashin malamai mawaƙiƙai sun faɗa kawai nan auce canje-canje a ba ambatu ta ke manta yadda duk wanda yake na mutum taka abin nufi da ita shi ne gogayya da mutum taka da kuma gogayya da ɗan adam saboda mushakar nan da jinsi na sa amma ba da nan al'amarin annabawa a makiyayewa ce a yawan lokaci a bisa haka a makiyayewa ce minu daga gare shi yiwa ce da jama'a madawaka da malayiku da karɓar su da gare su da yadda sai ga bawa ke faɗa hajjika annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hajjika ya guda biyu tana rantsawa amma zuciya ta babu tana bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ni ban san wanto kamar misalin ku ba Allah ya manzo Allah ya ce ina kwana ubangiji na da ciyar da ni yana shayar da ni suka ce to ai yayin yana ci da shi na shayar da shi to yana azumin shi eh za ka ce abinda ake rufi ma'anarsa Allah yana ciyar da manzon Allah daga abincin aljanna shi abincin aljanna baya kare azumi yau ko yanzu Allah ya yi wa yau mutum kashafi ya zama mutum abincin na aljanna sai shi azumi kuma yana nan eh to saboda haka a manzala abincin aljanna yake ci wasu ka ce a ba abincin bane karfin wanda ya ci da karfin wanda ya sha Allah yake ba manzon Allah kuma wannan ya tabbata a hadisin makaranta a shekarun jiya na ahzab ai abin ya musu biyu tunda manzala ya sa dutse guda biyu ya daure cikin sa amma kuma yayi abin da su goma ba iya ba kaga Allah ya ba manzala karfin wanda ya ci da karfin wanda ya sha annabi ya ce ba na yin mantuwa sai dai ana mantar da ni dan ai koyi da ni sai manzon Allah ya bada labari cewa sirri na sa da ba da zallan sa da ruhin sa sabanin jikin sa ne kuma sabanin zahirin sa baka a zahirin sa na daga rauni da yunwa da rashin bacci da kuma baccin babu wani abu a cikinsa da yake aukuwa a cikin baɗininsa sabanin wani manzan Allah daga cikin mutane a cikin hukuncin nan na baɗini domin jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi bacci sai wannan bacci ya jirme da jikinsa baki daya da zuciya ta sa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rantsawa ta sa malarcin zuciya ne yin yadda a watsaki har ma ya zo a cikin shashin wasu hadisan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin kiyayewa ne daga hadasi a cikin rantsawa ta sa saboda kasancewar zuciyarsa ya kabana watsakakkiya ce irin da ya muka ambata a baya to haka nan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji yunwa sai jikinsa ya zama ya yi rauni ko da yunwa ƙarfinsa ma ya zama ya raunana sai jura ta gaba ne zama su ta ɓaci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa yin wannan babu yana bujiro masa kuma cewa manzon Allah ya saba musu da kauli da barinsa da yake cewa ni ban zama to irin ku ba ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana kayan ni to haka nan ma nake nan halaye baki daya na daga wani ciwo ko ko rashin lafiya ko ko sihiri ko ko soso zuciya ba abin da ya gudana a zuciyar manzon Allah abin da zai hukuntar da shi wala ba da min wa ala lisani babu wani abu da ya kwaranya daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa jawari ko ko gabobinsa irin abin da bai dace da shi ba ma ya tabi gai kamar ne abin da yake bujirowa wani sa daga cikin mutane ma na kudu ba da fi na bayani daga abin da za mu haɗu za mu yi riko a cikin bayanin sa ba bayan wannan masala fasa dukiyar da ka rabe mana yan gwalta to idan ka ce karja ajil akbarun ai sayya hadisai ingantattu sun zo annahu sallallahu alaihi wa sallam sujira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri amma jadda na shehu abu muhammad bin attabi irin yadda Abu Muhammad al-Atabi ya rantsar da muka rasu ma da ne a kun malami na ne قال لا shi kuma yace hatun dan Muhammad ne mana hadisi لا أبو الحسن shi kuma yace Abu Hasan ya mana hadisi ne Ali dan Alafin قال لا محمد بن أحمد shi kuma yace Muhammad dan Ahmad ne ya rantsar da mu قال لا محمد بن يوسف yace Muhammad dan Yusuf al-Farabri ya mana hadisi قال لا البخاري yace Bukhari ya rantsar mana قال لا عبيد الله بن إسماعيل yace Ubaydullah dan Isma'ila ya mana hadisi قال لا أبو أسامة yace Abu Usama ya mana عن hadisi هشام بن عروة عن أبيه wato su malaman hadisi suna da ƙa'idoji da wato kamar terminology nasu wani lokaci sai rubuta sana wani gurin kuma su rubuta a na wasu kuma ana yawwa wasu kuma abana eh wato duka wannan suna yin talhisi ne na wannan lafazi na haddasana da akhbarana da ambana yawwa idan suka ce na to haddasana ne yawwa in suka ce ana to ambana ne eh idan suka ce a wato ambana da akhbarana ko da ke malaman hadisi na cewa duk ma'ana su ɗaya ne to amma dai suna cewa idan hadisi a wato kai ka ji daga bakinka a cikin ɗalibai a gaban malami to sai ka ce haddasana yawwa in ko kai kadai malamin ke banta da ba da hadisin sai ka ce haddasani dan a gane kai ne kadai a gurin malamin lokacin da ke gaya maka to duk wannan ƙa'idoji ne wanda malaman hadisi sun yi su kuma fa hatta kiran suna ake a makarantun boko duk sun samu su ne ma daga asalin su daga malaman hadisi idan ka zo ka karɓi hadisi a wajen malami to akwai wanda yake mustamadi za mu zama da alƙalƙi na faɗa ana biyu wani al-mustamadi al-mustamadin nan ko mustamadi shine wanda yake yin shifta shi ke rubuta sunayen wayanda suka zo za a san cewa wani da wani ya zo ya rawaita hadisin nan a rana ta kaza a wajen malam wani to saboda me saboda Allah ya cika wannan alƙawarin nasa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna sannan ah, Allah sai masu adalci ba sa faɗar abin da ba su ji ba idan misali nan ga shi alƙali biyar ai ai cewa ma karamin karami ne a cikin malaman hadisi in haka in haka in haka auna da sai amma dan hanbali da irin su a wato manya manyan su bakiya bin makhala da sauran malamai irin su ta ta alƙali ya samu dan karami a cikin su amma da kanka zamu ji a ciki yana faɗa wani gurin sai ce to haka za ra'aytuhu wa lam arwihi haka ni na gan shi a cikin littafi amma ba rawaitowa ne ba ma'ana ban je gaban malami na karanta ba saboda adalci to abu dawuda sahibu sunan yana da wani malami a alharis muhasibi ɗaya daga cikin malaman sufaye ne to shi wannan haris muhasibi a yana ba da karatu to ran nan sai wani abu ya rasa saki na garin sai a wato sai dai zuwa gurin sarki baki ɗaya dai harkar sarki baki ɗaya haris muhasibi to ranar shi abu dawuda ya zo wajen harsun mahasibi zai karatu sai ya zo da wani kaya a jikinsa irin kayan yan gidan sarki to shi kuma harsun mahasibi ya saba da ya ya bata da yan sarki baki da sai ji su kaga kai abu dawuda fita na kore ka daga makaranta ta kan tsara zuwa makaranta to da ya fita sai su aiko idan na bari duk da kafin amma masa bayani hadisan da yake koyarwa ana samun matsala ban same su ba sai ya dawo sai dinga tsaya a bakin taga shi bai shigo cikin masal makarantar ba sannan kuma sai ya tsaya a bakin taga yana jin abin da malam yake faɗa to amma da yake a lissafin da aka yi na adadin malaman da suka zo makarantar ba abu dawuda to shi abu dawuda in tashi zai bada hadisi a cikin littafin za mu ji a cikin abu sunan abi dawuda za ka ce haddasa na harisul muhasib wannan a gaban sa aka yi to amma sai aka je a wani gurin yana cewa quri'a ala abil wato ala al harith wa ana asma'u an karanta a wajen alharis al-muhasibi ni kuma ina ji ma'ana ba a gaban sa nake kenan wai wanda shi irin fa'adancin da Allah ya ba wa'annan mazajen nan mazajen da suka wanda su ne iyayen mu ulaika abai fati ne biyu su ne ina jama'a tana da mu zabe amma wai yau da kwakwalwar mu ta zama dusa ce ba komai a cikinta ba ta iya haddace komai wai maimakon ma mu tsaya mu ce muna neman a zaka wayan nan a kuma sai muka hau zagi kuma wai ya bi billahi wai kuma a zagi wayan can ai ƙarya suka yi sun sun kirkira abu kaza sun kirkira abu kaza to kai ba saka kirkira mana naka ba mu gani yanzu ba za ka wannan shashanci ne da shiri ta Allah ka mana magani amin amin amin
عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga na ita Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa غير رسول الله صلى الله عليه وسلم tace an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri حتى إنه لا يخير إليه har sai da ya zama to yana rujuwa zuwa gare shi أنه فعل sai ji kamar شيئا ya aiwatar da wani abu alhalin bai aiwatar ba في رواية ya zo a cikin wata ruwayar daban حتى كان يخير إليه har sai da ya zama to ana riyawa zuwa gare shi أنه كان يأتي cewa shi yana zakewa ma teku ولا يأتي إلا alhalin bai zake musu ba karanta a jinsi na tsayinsa وإذا كان هذا من الالتباس to wannan fa duk tambaya da alƙali ke iradinta wato yana magana ne akan waɗanda ba musulmai ba idan wani ba musulmi ba yayi challenging din mu mu musulmai kan cewa to ya aka yi annabin naku kaza ya faru kaza ya faru da shi sai alƙali ke bada amsa shekara ɗari tara da wani abu suka wuce dubu ba kaɗan alƙali ke ba wa waɗannan arna amsa to da masu arna abin da suke bukata ai su jefa hukuntu a cikin suka san wasu ɓata garin musulmai wanda ba su da imani cikakke wanda fi kulubin marzo to kaga yanzu a irin wannan yanayin ayi cewa sun sami irin mutanen su a cikin irin wannan yanayi da suke yada irin wannan al'amari a gurin su to dan dole da tsiran da yake yi ma'ana a harshen mai tambaya نعم sai ce wai idan kana haza
من الالتباس idan wato irin wannan ya samu annabi daga dukkan lamari abzaki wanda yake abin wanda aka yi wa firin وكيف حال النبي to idan mai tambaya ya tambaya ya ce to yaya halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan nan ka وكيف جاد عليه idan mai tambaya ya tambaya ya ce ya haka ya halatta ga manzon Allah bayan ku annan masumi ne ya za a yi masa yiri to to kafin alƙali ba da amsa a gurguje ai abin da malamai suke cewa akwai abubuwa da yawa za mu da alƙali ya faɗa nan gaba cewa isar da saƙo a aikace ya fi isar da saƙo da baki yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam mun- mun wuce karatun a rafkan noman manzon Allah a cikin sallah wanda hawa ke ganin me yasa annabi zai rafkan ruwa to inda bai ba yanzu sai shikenan annabi har yayi rayuwarsa bai rafkan ruwa ko daya zamanin sahabbai sun da suna tare da manzon Allah ba ya rafkan ruwa ko daya zamanin tabi'ai ba ya rafkan sai yanzu aka yi a yanzu nan zamanin namu sai muke yi ya zamu yi sallah kenan shi sa manzon Allah sai yi da kansa abin ya faru a tare da shi sai ya gyara sallar bayan ya gyara sallar za su haka yadda na dinnan sallu kamar ra'aytu muni usalli kuma ku yi haka shi ke sai ka dauki cewa hukunci ga yadda zai to shi ma wanda duk irin wannan abin ya same shi to ga yadda zai ga yadda zai shine ma'anar wani abu ya faru tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm amin واعلم Imam Alkali yace kai sani Allah ya gamna kasar da kai wai da kai da kai mai neman sani أن هذا الحديث cewa wannan hadisi ingantacce ne متفق عليه Bukhari ma da Muslim sun hada kai nasa وقد لعن النبي الملك yace درسه amma kan gararru sun yi suka cikin sa وتيرى عليه لسكب عقولها sun wato tawassuli zuwa ga shi wannan hadisi saboda wautar hankalinsu sai suka suka tsanantu zuwa ga wannan hadisi wai su zama sun rikita a samu talansu na da su kawo kokonto a cikin shari'a وقد نزع الله bayan ko Allah ta'ala ya zafake shari'a والنبي ya zafake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ما يذكر في أمره لا a bisa abin da zai shigar da rikici a cikin lamarin manzon Allah وإنما الشعر kada ya yi siru wato siri rashin lafiya ne da cikin rashin lafiyoyi to kaga a baya kuma faɗa cewa annabi yana rashin lafiya wato ma ma ya tuzo ala ala anbiya kenan annaba suna rashin lafiya amma ba wanda za ta tozartar da su da wulakantar ba ba za a samu annabi a ya zama wato a ma- kuturu ko makahu ko kurma baya yi wannan duk ba zai yi ba yawa amma rashin lafiya zazzabi da ciwon kai da sauransu duk manzo Allah annaba suna yi Mm, to saboda shi ma siri rashin lafiya ne Mm.
وعارض من الإلل kuma abu ne mai budurwa daga illoli يجوز عليه yana halatta ga manzon Allah أنواع kamar nau'i nau'i na rashin lafiya ma la yunkaru na daga abin da ba a yin kari ba kuma zai yi zama ya yi suka a cikin annabtar manzon Allah ba wa amma ma warada amma abin da ya zo na cewa abu ana riyawa zuwa ga annabi annahu ba sai ga kamar ya aiwatar da wani abu alhalin da ya aiwatar ba walaysa fi hadha ma yashkuru alayhi dakirata babu a cikin wannan abin da zai shigar da wani abin shigarwa a cikin wani abu na daga isar da aikin nasa ko ko shari'a ta sa aw yasdaw fi ko ba ya zama ya yi suka a cikin gaskiya ta sa saboda tsayuwar dalili da kuma ijma'in malamai a sasewa manzon Allah masumi ne daga wannan bima yudhiruhu wato kare dai wannan yana halattuwa ne a cikin abin da yake halatta gare shi na daga lamarin duniyarsa wannan da ba aiko shi dan ita ba ba fifita manzon Allah ba saboda ita to shi manzon Allah karan bara ne ga aibobi a wannan irin yadda sauran mutane suke ba abu ne mai nisa ba ya zama ta yayi ruhi zuwa gare shi na daga lamarin duniya irin abin da babu hakika gare shi sannan ya zama ya yaye gare shi irin yadda abin yake ya tabbata wani dalilin kuma yace ai wannan fasari daya hadisin ya fassara shi shine fadan nan nasa da yake